الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بايا ميكا دكا يبود godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin hikimarsa ya haɗa mu a wannan masallaci na masjidus sahaba a nan tudun wada buhari abuja wato majalisin sheikh abubakar muhammad allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi lafiya ya ƙara wa iliminsa da zura'ansa da abin da yake koyar da mu ya ƙara musu albarka a wannan yammaci ko a wannan dare kamar yadda muka ji Uh, now munasaba ta uh, ziyararmu da muka kawo wannan gari garin buhari uh, ita ta sanya aka shirya wannan haduwa muna fatan Allah ya ƙara albarka cikin wannan haduwa ubangiji Allah ya hada waɗannan fusakuna mu a gidan rahma gidan aljanna a babu shakka wannan maudu'i da malam ya ja hankalinmu a kai abu ne wanda idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya tsira da shi to hakika ya rabauta zuwan shi duniyan nan shi yasa Allah da kansa a cikin alkur'ani da ya tashi ambata waɗanda suka rabauta zuwan su duniya Allah ya ce qad aflaha almu'minun hakika muminai sun rabauta da haka duk wanda ya zo duniyan nan ma damar bai yi imani ba yayi hasara jama'a kun ga wannan shine dalili da yasa malam ya zaɓi wannan maudu'i ya tattauna mana kuma ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu amfana da wannan abu da malam ya ja hankalinmu sannan ku duba inda za ku gane muhimmancin imani da tauhidi da sanin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da irin yadda ya kaunaci wannan baffan nan nashi Abu Talib abin da ya rasa kenan ya bar duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi takaicin mutuwansa domin yayi hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake kwance a halin wannan rashin lafiya ta ajali manzo Allah yazo ya ce masa ya am qul la ilaha illallah ya baffa kace la ilaha illallah yace kalimatan ahajju laka biha inda Allah in ka faɗi wannan kalman zan tsaya gaban Allah in kafa hujja in kare ka in cece ka in ce ka yi imani yanzu muka ji malam ya mana bayanin ceto amma wallahi azim duk wanda ya mutu ba imani duk wanda ya mutu ba tauhidi ba la ilaha illallah babu abin da zai sa ya samu rahaman Allah a ranar gobe alkiyama Allah ka tsare shi yasa a wannan maudu'i da malam ya tattauna ina gani ya kamata mu bar mana shi a cikin kwakwalenmu ne kawai kowa ya tafi da shi abin da zai ƙara nuna mana wannan shine wani hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara mushi yadda wanda har ila yau al-Imam al-Bukhari da Muslim din sun fitar da wasu malamai Anas radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hadisin na nan ma kurkusa a cikin Riyadus Salihin thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman manzo Allah ya ce akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda yake tattare da waɗannan to ya samu zaƙin imani idan aka ce zaƙin imani ba irin zaƙin da yake cikin sukari ko zuma kamar yadda malam Usaimin ya faɗi a cikin sharhinsa na Riyadu Salihin da ya zo kan wannan hadisin ba yace ba halawa na sukar walla asal ba a'a wani irin zaƙi ne da yake cikin imani wanda duk wanda bai yi imani ba baya samun irin wannan zaƙin shi yasa kaga duk wanda imani ya shiga zuciyar shi hadisin hirakal wanda Imam Bukhari ya fitar ya tabbatar da wannan babu wani abu da zai iya sa ya hakura da wannan imanin sai dai ya rasa rayuwar shi shi yasa da ya tambayi Abu Sufyan yace waɗanda suke bin wannan mutumin yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin suna yin ridda bayan sun shiga addinin su fita su ce sun fasa yace wallahi in suka shiga kaman mayu ba sa fita ba wanda zai shiga musulunci ya fita musamman in ya ji zaƙin imani in ko ka ga mutum ya yi ainihin wato a ridda to alaman imanin dama bai shiga zuciyar ba qalatil a'rabu amanna Allah ya ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna shi yasa munafikai da waɗanda imani bai samu wato gindin zama a zukatansu ba abu ne mai sauƙin su sun fita sun sun fita ainihin wato cikin addinin musulunci almuhim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace duk wanda yake da waɗannan abubuwa guda uku ya samu zaƙin imani shi yasa mumini jama'a kamar yadda muka faɗi babu wani cutarwa babu wani tsanani babu wani wahala da zai sha in dai akan imanin shi ne da zai haƙura da imanin gwanda ya haƙura ko dai ya sha wahalan ko kuma ya mutu ma gaba ɗaya ba ƙarshen ka kenan ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ka suna dan da kafirai suke maka makirci suna kokarin ainihin wato su kama ka su kulle ka ba abin da suke yi wa mu'minai kenan ba wanda suka ga ya zama ya rike addininsa su kalla masa sharri su ce masa fanatic su ce mata dan ta'adda su ce mashi extreme kowane irin suna alaka ba mushi daga ƙarshe sai a ce a kai shi a kulle shi a kurkuku wannan baya sa ya karaya hasali ma idan aka kai shi kurkukun ba abin da zai ƙara mushi sai ƙarin imani annabawa da suka gabata akwai waɗanda aka kai su kurkuku ku duba annabi yusuf wannan bai sa ya karaya ba da haka in zuwa kurkuku ne a sanadiyan imani to kana da ainihin wato salafi a kansa aw yukhrijuka idan suka ga hakan ba zai yiwu ba su ce to bari a kore shi ma daga garin ai dama bako ne ai iyayen shi zuwa suka yi naga kuma duniyan nan ma kowa zuwa yayi uban halitta ba shine annabi adam ba zuwa duniya yayi ko ba zuwa duniya yayi ba to ai mishi gorin manatin daga asali shi yasa duniyar nan jama'a babu wani wanda zai yi wa wani gorin waje kawai inda ka samu kanka nan ne inda kake rayuwa amma ka ce wai ku ne yan asali asali daga ina abin salsala a ji in baka fita ba daga wajen kai ma da haka kowa zuwa yayi abinda kawai ake so inda ka zo din ka bauta wa Allah ka samu imani ka koma ka samu aljanna wannan shine abu mafi muhimmanci da haka a daina yi wa tunanin mutane cewa wai dan an musu barazanan za a kore su wannan zai sa su yi rauni wannan zai sa su ƙasa a gwiwa su ƙasa a gwiwa wallahi la yaziduhum illa imanan wa tasbita ba zai ƙara musu komai ba sai ƙarin imani da tabbatuwa Allah ya ce au yaqtuluka matakin ƙarshe kenan dama idan aka kulle ka suka ga bai ci ba an yi wa manyan malamai bayan wanda aka yi wa annabawa idan aka ce za a kore ka manzon Allah ma an kore shi a makka wannan ya sa ya ridda sahabbai duk hijira suka yi sai da Allah ya jinjina musu sakamakon wannan hijirar wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar kullun Allah zai yabe su sai ya fara da muhajirai ashe barin waje wai saboda imani ba asara bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira dan Allah dan manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi almuhim mu gane cewa waɗannan barazana in dai akan imani za a wa mutum wallahi baya sa mumini ya karaya sai dai ma ya ƙara mushi imani shine ƙarshen mataki kenan a ce za a kashe ku dubi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito fagen jihadi inda ana tunanin imman nasru wa imman shahada ko dai a ci nasara ko kuma a yi mutuwar shahada munafikai suka zo suna tsorata su الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم suka zo suka tsorata suka razana su kun ga kafiran duniya ne suna da makamai suna da bamabamai ku ba ku da komai yan tsiraro fiye za a kashe ku saboda me saboda a razana su amma sun razana Allah ya ce fazadatum imana wallahi imanin sai karuwa yi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil al'amarin imani kenan in ya shiga zuciya baya fita sai dai abin da ya kawo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu abubuwa guda uku to ya samu halawatal imani ya samu zakin imani wannan shine zakin imani jama'a domin kana tunanin irin sakamako da Allah ya tattalan maka a ranar gobe alkiyama kana tunanin irin abin da Allah ya na alkawari kamar yadda muka ji a cikin wancan aya na cikin suratul mu'minun Allah ya ce qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un har zuwa inda Allah ya ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun mafi girman sakamako da mutum yake nema kenan shine ya samu aljanna idan kuwa aka ce ka samu aljanna babu abin ka ka rasa ya kai dan uwa da haka mu yi kokari mu samu zaƙin imani to menene waɗannan abubuwa guda uku sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama da Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare ka fiye da duk wanda ya wannance su Allahu akbar malamai suka ce ku tsaya ku duba yadda Allah ya jera wannan tsarin magana a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah ya zama Allah mahaliccinka wanda kai imani da shi wa rasuluhu da manzansa ahabba ilaihi mimma siwahuma su suka fi soyuwa gare ka da saman duk wanda ba su ba shi yasa mumini idan aka ce Allah ya ce yayi kaza to ba fa ya kallon baya saboda san Allah da yake yi ba zai yi ya saba wa Allah saboda wani wanda ya wannanci Allah ba shi yasa idan Allah ya ce yi kaza to babu kokonto hakan zai yi idan Allah ya ce bar kaza babu kokonto barin abin zai yi to sai Allah ya gwama irin wannan kaunan da soyayyar da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaunansa to yana daga cikin alamar imani shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ya ce kace da su in har da gaske kuna son Allah to ku yi mun biyayya wa za a yi wa biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna ashe kaunan da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama za a yi mushi ne a bisa yadda Allah ya ce a kaunace shi da haka wajen kaunan ba za a wuce gona da iri ba ba za a wuce makaɗi da rawa ba kuma kaunan ba za a bari kuma ya kai ga a saba wa Allah ba domin duk kaunan da zaka nuna wa manzon Allah in kuma yasa ka saba wa Allah mai amfanin kaunan baka yi kaunan da Allah ya ce ka kaunace shi ba shi yasa ba zai yi wai dan kana kaunan manzon Allah kana wani biki ko kana wani taro a ce kuma ga lokaci da Allah ya ce ka zo kai mishi sallah sai kuma ka ce ai saboda kaunan manzon Allah kai ba sai kai sallah ba anya wannan kaunan na gaskiya ne kuwa a'a ba na gaskiya bane to an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama kana kaunan duk wanda ya irin wancan imanin da kai a karan farko na imani da Allah da manzon Allah na kaunan Allah da kaunan manzon Allah to duk wanda ya dace da kai a irin wannan to shi ma ya cancanci ka kaunace shi don haka in kana ƙaunan irin wannan mutumin ya zama kana ƙaunan shi ne saboda Allah ba wani abu da ya sa kake ƙaunan shi in ba dan Allah ba domin duk wanda ka ƙaunace shi ba dan Allah ba to za ka iya yin nadaman wannan ƙaunan da kai mishi mu 'yan Najeriya dai misali ne akan haka mun ga irin ƙaunan da aka nuna wa wane da wane har an zuba ruwa a ƙasa an sha saboda ƙauna amma yau fa ba wanda ake ki a kasan kamar shi akwai inda in ka je ka ambaci sunan shi duka wasu za su yi maka ka duba Allah ka duba al'amarin Allah daga nan zaka gane ashe duk wanda ka kaunace shi wallahi in ba dan Allah bane wannan kaunan ba ta da amfani gare ka shi yasa amfanin ka kaunaci mutum dan Allah zai zama maka tun daga nan duniya har ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin waɗanda za su kasance karkashin inuwa ranar da babu inuwa sai ta Allah shi ne wanda ya ƙaunaci mutum bai ƙaunace shi ba don komai sai don Allah. Annabi sallallahu Alaihi wasallam har ila yau ya ce idan kana ƙaunan mutum don Allah to ka je ka same shi gaba da gaba, ido da ido, ka ce mishi wane ina ƙaunanka don Allah. Duk wanda kai kuma ya ce maka wane ina ƙaunanka don Allah, kai mishi addu'a cewa wanda ka ƙaunace shi domin sa ina roƙon ya ƙaunace ka irin ƙaunan da kake mu. to amma me ake nufi da ƙaunan mutum dan Allah shin yadda muke tunani kawai in zan samu abu a wajen wani zan ƙaunace shi idan ba zan samu ba in ya rabi wa in lam yu'ta lam yarda in zai baka zaka ƙaunace shi in ba zai baka ba kuma baka san shi irin wannan ƙaunan a a'a da haka abinda yadda zaka gane kana kaunar mutum dan Allah shine ka duba saboda biyayyar shi ga Allah yasa ka kai kaunan shi ko ko saboda wani abun duniya idan saboda wani abun duniya bane ko ka ce kana kaunan shi da Allah ba da gaske bane ba dan Allah kake kaunan shi ba amma idan da'an shi ga Allah da biyayyan shi ga Allah irin yadda yake rike addini yasa kake kaunan shi a zuciya to wannan shine kana kaunan shi dan Allah to kun san abin da wannan ke nufi kamar da malam Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mishi yayi wannan jawabin yace in har da gaske kana kaunan shi dan Allah ko kana kaunan mutum dan Allah to ba za ka taba ganin yana sabawa Allah kai shiru ka kyale shi ba za ka yi mishi nasiha alaman kana kaunan shi dan baka son yayi asara to a yau jama'a wanda zai gaya maka gaskiya shine abin kaunanka ko shine abin kinka shine abin kinka shi za ku gane kauna dan Allah ba karamin aiki bane shin wani din nan zai iya gaya maka gaskiya yaga kana yin abin da ba daidai ba ya ja hankalinka yaga kana yin abin da zai hallaka ka ya ce wani me yasa kake yi kaza wani kabar kaza wani ga abin da ya kamata wani ga abin da bai kamata ba to wajibi sai an yi at-tawasau bil haqq da kuma at-tawasau bis sabr sai sa Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq kuna ga wa juna gaskiya to wannan shine yake ka dan Allah amma wanda zai ga kana sabawa Allah ko kuma ya san ka sabawa Allah ya shiru ya kyale kai ya ƙara yabonka ma akai to wallahi wannan baya kaunanka to kaji zakin imani na biyu kenan na ukun su annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa an yukriha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min mutum ya kyamaci ya koma kafircewa Allah yau yana mai imani gobe a ce ya zama kafiri Allah ka tsare mu kama yakrahu an yukzafa fin nar mutum ya ki wannan abun ya kyamaci hakan kamar yadda zai kyamaci ko zai kyace ga wuta za a ankaya shi cikin wuta waye yanzu zai ga wuta an kunna ana ingiza shi ya saki jiki ya ce a tura shi babu iya karfin shi sai ya ga ya kare kanshi haka ne ko ba haka bane to haka zaka rinka kin komawa zuwa ga kafirci haka zaka rinka kin duk wani abu da zai kai ka zuwa ga kafirci to wanda ya samu waɗannan to shine ya samu zakin imani kamar da annabi a wani hadisi yake cewa zaqa fa'mal iman wanda yake da waɗannan abubuwa ya ɗanɗani zaƙin imani, man radiya billahi rabba, duk wanda ya yadda Allah shi ne Ubangijin shi, wa bil islami dina, ya yadda musulunci shi ne addinin da zai yi, ba zai yi wani addini in ba shi ba, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabiya, kuma ya yadda Muhammadu manzan Allah shi ne annabi, da haka yana bin sunnan manzan Allah. abin duk da ya zo daga manzan Allah yana bi kamar yadda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu annabi ne yace kai wannan to zaka yi annabi yace ka bari to ba zaka yi shi ba to wannan shine alaman ka samu zakin imani ƴan uwa masu albarka kamar yadda nace kada in birkita mana wa'azin da malam ya mana ni kawai ina ƙara jaddada mana abin da malam ya gaya mana ne na ainihin wato imani da kuma sakamakon da ake samu idan mutum ya yi imani to ya zama imanin naka na gaskiya ne Allah ka ƙara jaddada imani a cikin zukatanmu ka tsare mu da tsarewanka daga duk wani abu da zai kauda mu daga hanyar imani da kuma ainihin wato abin da zai ingiza mu zuwa ga komawa ga kafirci bayan da Allah ya riga ya tsare mu ɗan uwa masu albarka ine mana fatan alkhairi waɗannan fusaku kamar yadda na yi addu'a tun farko Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka kuma ya haɗa mu a gidan rahman sa darus salam a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai mu saurari tambayoyi da aka rubuto malam insha Allah